بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin 23 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 11 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 a wannan aji namu na fasl Sheikh al-Albani lil usul inda muke karatu a littafai mabambanta wannan shine darasi na 100 da uku a cikin darussa da muka yi rikodin insha Allah za mu fara da littafin wannan wato al-madkhalu ila dirasati ilm al-jarh wa ta'dil na Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri jazakallahu khairan za mu tashi a can inda yake cewa a shafi na 489 inda malai yake cewa as-sadisu ashar littafi na goma sha shida cikin jeren gelin littafai da yake magana a kansu waɗanda suka waɗanda aka rubuta su don tarihin mazajen da ke da hadifai a cikin Bukhari da Muslim da sauran al-kutubul arba wato al-usul sitta kenan yace zawaidur rijali ala tahzidil kamali il hafiz abil fadl jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuti littafin wato al'imamu suyuti wanda yana da cikin tafan da suke har zuwa yanzu mafkudai ne ba a buga su ba ko kuma ba a same shi ba mai suna zawa'idun rijal ala tahdhibil kamal na al'imamu abu abdurrahman suyuti rahmatullahi alaihi abdurrahman ibn abi bakar ne suyuti kudi da wannan da ka sani da littattafai da yawa wanda ya rasu ne shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya malam ya ce zakarahu haji khalifa fi kashfi zunub littafin haji khalifa mai littafin kashfu zunun an asalil kutubi wal funun shine ya ambace shi khulasatu tadhhibi tahdhib al kamal fi asma'i rijal khulasatu tadhhibi tahdhib al kamal fi asma'i rijal tahdhib al kamal tadhhib al kamal tadhhib tahdhib al kamal afwan na al imam az-zahabi to akwai kuma khulasa sa na wannan malami wato safiyuddin al-khazraji al'allama al-hafiz safiyuddin ahmad ibn abdullahi khazraji wanda ya rasu shekara ta ɗari tara da ashirin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara ɗari biyar da goma sha tara kenan ana buga shi wannan a cikin mujalladi biyu wa huwa mukhtasaru tadhhibi at-tahdhib lil hafiz zahabi malamin ya rere abinda zahabi ne a cikin tadhhibi tadhhib يقول المصنف في مقدمته قابل ما لم يكفلا أتكي مقدمة سيكي فهذا مختصر في أسماء الرجال اختصرته من تذهيب تهذيب الكمال وانا ولتك ايتشل لتافي ليه أكن سنة يمزا جن رواية وانا نرير يشد قلتاف تذهيب تهذيب الكمال وضبطت ما يحتاج إلى ضبطه في غالب الأحوال kuma na yi wasalin wuraren da suke bukatan wasali a wurare mafiya yawa wa zittu fihi ziyadatin mufidatan na yi kare-kare masu amfani wa wafayatin adidatan na faɗi kuma tarihin mace-mace da yawa min al-kutubil mu'tamada wanda na dauko daga littafai ababan dogara wan nuqulil musnada da kuma wuraren ciro bayanai wanda suke da isnadi malam yace wa qad tajalla manhajul kitab manhajul kitabi fi ma yali manhajin wannan malami a safiyuddin al-khazraji yana bayyana ta fuskoki masu zuwa na daya abu na daya zikru ashhar shuyukhir rawi wa talamidihi yakan ambaci mafiya shahara daga cikin malaman mai riwaya da kuma almajiransa naqlu kalimati ulama'i al-jarh wa ta'dil fi rawi bi alfazi yakan kuma hakaito maganganun malaman jarh wa ta'dil da suke akan mai riwaya da lafazin su يذكر في كثير من التراجم بيان عدد الأحاديث التي روها mafi yawan tarajim da yake yakan ambaci yawan hadisan da mutum ya ruwaito yubayyinu ma akhraja lirawi fil kutubi as-sitta aw ahadiha ihtijajan aw mutaba'atan aw istiqlal aw istishhadan istiqlalan aw maqrunan bi ghairi kuma yakan ambaci hadisan da aka fitar ma wannan malami a cikin al-kutubus sittal usul wato bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah au ahadiha ko ɗaya daga cikin su in ya fitar masa ihtijazan wanda ya fitar da shi a matsayin kafa hujja wato ya kawo shi a matsayin isnadi mai zaman kansa au mutaba'atan wanda aka ruwaito ta hanyar shi ta hanyar yayi rakiya a istishhadin ko aka yi istishhadi da shi a istiqlalan aw maqrunan ko kuma da aka rawaito hadisi daga gurin mutumin ya zama yana cin gashin kansa ko kuma an gwama shi a wannan gaba bi ghairihi da wani sa yadhkuru ba'd manaqib rawi aw ma'akhidha yakan ambaci wasu daga cikin manaqib rawi falalolin wannan mai riwaya aw ma'akhidhi ko ababan kama shi mimma yazidu ta'rifa bi qabulihi aw raddihi wanda zai ƙara ba da fuskar da za a iya karɓar riwayar ko a tun kuɗi. Zakara rumuzar kutubil hadisi al-muqaddama wa adaduha sab'un wa ishiruna ramzan. Ya ambaci dukkan rumuz na littafan da aka ambata a can baya, wanda guda guda ashirin da bakwai ne. Wai rumuzul lati zakara al-habibul mizi summa zahabi fi tazhiri. Sun ne dai waɗanda mizi ya ambata mun yi magana akan su a baya da kuma wanda shi al-imamu zahabi ya ambata a cikin tazhib din nashi. لكنه زاد عليها رمزا آخر وهو كلمة تمييز sai ya ƙara wani ramzi daban shine kalmar tamyiz wato wanda za ka ga malamai suna yawan amfani da shi a inda suna yayi ɗaya ana so a tantance ɗaya daga ɗaya gashi na kasa yake cewa almuradu bit tamyiz haythu yattafiqu ismu rawiyaini wa ismu abayhima wa ismu abihima wa kana ahaduhuma min rijalil kutubi التي ترجم لرواتها في هذا الكتاب والآخر ليس كذلك فذكره للتمييز بينهما shine a samu wasu sunaye guda biyu da sunayen iyayen sun iri daya sai zama daya ya cika sharaɗin da ya sa aka kawo shi wajen daya kuma yana wajen wannan sharaɗin gaba daya ma'ana daya daga cikin masu riwayar yana da hadisi a cikin littattafan wancan kuma bai da shi kwata-kwata to don kada a samu ishtibahi bayan an kawo wancan da ya cika sharaɗi kuma sai a ambaci wannan a kasan shi amma sai a yi shi karkashin abin nan wato kanin zance mai suna tamiz za gan shi da yawa a cikin takribu tahrib da tahribu at-tahrib na ibn hajar to shi ma yayi irin wannan salam anan wa wa tadhkuru wa tadhkuru ma ar-rawi alladhi laysa lahu riwaya fi al-musannafati al-mutarjama li riwayatiha fi hadha al-kitab kamar da muka ambata qassama al-kitaba ila qismayn ya raba littafin zuwa gida biyu al-awwal bangare na farko khassasahu li tarajimir rijal والثاني خصصه لتراجم النساء kashi na farko tarihin mazaje maza kashi na biyu tarihin mata masu riwaya lam yaltazim fi siyagatihi litarjama khattan muayyanan kama fa'ala al-hafiz ibn hajar malamin bai bi wani salo na musamman wani manhaji na musamman da ya tabbata akan shi ba sabanin yadda shi ibn hajarin a cikin littafan shi kamar takaribu tahdib yana da salo na musamman ahyanan yadhkuru jarh wa ta'dil shi Safiyuddin al-Khazraji wani lokaci yake ambaci jarh wa ta'dil eh jarha aw tawfiq ko amincewa ko suka wa ahyanan yuhmilu wani lokaci kuma baya ambata wala yadhkuru fil mutarjam lahu shay'an min dalika sai da wani lokaci bai ambaci komai ba da ya shafi jarh ko ta'dil wa ahyanan yadhkuru wafata wa ahyanan la yadhkura wani lokaci yake ambaci tarihin haihuwa da rasuwa sorry tarihin rasuwa wani lokaci kuma baya yi hadhihi ba'du mazayal kitab mazaya likitabi al-khulasa taj'aluhu kaseeran naf'i kama annaha tu'inu al-bahith ala ma'rifati khulasati hal rawi bi suhulatin wa yusrin wannan littafi yana da amfani kwarai in ka kalle shi kamar irin sa tsaya da irin al-kashif na zahabi da takribu tahdhib na ibn hajar kuma kowanne da kuma wasu makamantan waɗannan kowanne a cikinsu kuma na da wani amfani da zai iya karuwa a kan ɗaya da haka wani zai wadatarwa daga wani za ka yi samun wasu fa'idoji waɗanda babu a cikin wancan wa qad tubi alkitabu bi inayati shekhi abdul fattah abu gudda rahimahullahu ta'ala fi maktab al matbu'at al islamiyya bi halab ama 91 wa 300 ba'da alf al hijra al muwafiq lil am al wahid wa 70 بعد المئة التاسعة عشرة للميلاد أم بقى قصر حلب أشام كنا 1971 أما الشكرة أربعين بعد إيه كنا هكذا نقول همسني همسن بعد yes kwarai kuwa 1970 zuwa yau shekara hamsin sha ɗaya akwai shi littafin yana nan akwai shi a kasuwa har yanzu malam ya ce asamin wa ashir littafi na goma sha takwas shine mukhtasaru tahzibul kamal akwai kuma mukhtasarin tahzibul kamali li dawud bin muhammad al-qarisi ar-rumi al-hanafi al-mutawaffa sanata 60 wa mi'a ba'da al-alf al-hijra wanda ya mutu a shekara ta hijriya ta 1160 shi ma wannan makhut har yanzu babu shi a buge at-tasi'u ashara wanda shine na karshe a wannan jirangiya shine tarajimu ruwatil kutubi sitta lil abid ibn ahmad ibn talib al ma'ruf ibn suda al mutawaffa sanata 55 wa 350 wa 300 ba'da alf lil hijra wannan kwanan nan ya rasu kenan shekara 83 kenan shekara ta hijira da 1358 da tara aga ayo muna 1442 zai kama shekara kamar 83 kenan wannan kwana kwanan nan sun littafin kenan tarajimu ruwatil kutubi sitta wa huwa ghairu kamilin malamin bai cika littafin bai gama ba zakarahu tilmibu shekhu abdussalam ibnu abdulkadir ibnu suda fi sallin misal akwai littafin shi wannan malamin sallin misali din nidali bil ashyakhi wa ahli kamal sallun misal zara ta kubba linnibali domin yin gwagwarmaya da kare lil ashiyahi wa ahlil kamal karan malamai da mutanen kirki to a ciki ya ambaci cewa malamin su mai suna al-abid ibn ahmad yayi littafi ya same suna tarajum ruwati al-kutub sitta wannan kenan sai nau'i na goma sha ɗaya kutubun fi rijali musnadi ahmad littattafan da aka rubuta dangane da bayani akan musnadul imami ahmad ibn hanbal ya ambaci guda biyu nan na ɗaya akwai al-ikmal fi zikri man lahu riwaya fi musnadul imami ahmad mimman laysa fi tahdhibil kamal mujalladi ɗaya ne haka na na malam abul mahasin al-husaini al-ikmal fi zikri man lahu riwaya fi musnad al-imam ahmad min man laysa fi ta'dib al-kamal wadanda kawai bizzi bai ambace su ba saboda tayyu ba su da ba su da hadisi a ɗaya daga cikin tafannan usul din can amma suna da shi a cikin musnad al-imam ahmad ibn hanbal su kadai ya takaitu akan su littafi ne mujalladi daya sunan malamin da yi shi abul mahasin shamsuddin muhammad ibn ali al-husaini ya rasu shekara ta 765 kamar shekara ɗari shida da saba'in da bakwai kenan shi kuma da rasuwar sayo Allah ya gafarta ne zakara fihi rijalan musnad ahmada alladhina fatal mizziya zikruhum ajiko wanda suka kubuce wa mizzi fi tahdibil kamali tubi'a hadha alkitab fil hindi qadiman dura tarikh tiba'a da can an buga shi a India ba tare da an sa date din bugawan ba thumma tubi'a bidaqiq ustaz Abdul Mu'ti Kal'aji wani mutumin kasar abin nan indiya ne da ya zauna a egypt abdulmawaki ka'alaji fil jami'atul islamiyya bi karati karati abin nan kenan pakistan ko wa darul wafa bil mansura da kuma a garin mansura a darul wafa ta garin mansura bi misr ama 45 wa 400 ba da alfil hijira daidai da 1985 kuma shekara na kenan shi kuma 35 kenan ko lokacin da aka fara izala kina a Najeriya na daidai lokacin to mun gane su suna ta hakiki Allah ya saka musu alkhairi wa kadhalika tubi'aka mulhakin fi akhir tahdhib al-kamali fi dar al-kutubi dar al-fikri bi Beirut in ka samu bugun bugun tahdhib al-kamal da dar al-fikr zaka ga a can karshen sun buga shi dan juz'i ne kwaya daya haka sai suka buga shi suka saka shi a karshe kamar mulhaki da biyu ta'riful awhad bi awhami man jama'a rijal rijal al-musnad wannan na ibn hajar ne lil hafiz abul fadl shihabuddin ahmad ibn ali ibn hajar al-mutawaffa sanata 52 wa 800 lil hijra wa huwa matbu'un ka mulhaqin fi akhir tadib al-kamal lil-mizzi fi tab'at dar al-fikri dar al-fikri bi dimashq shi ma wannan haka bugun dar al-fikri suna buga shi a tare da littafin tahdhib al-kamal na mizzi nau'i na goma sha biyu mala yace kutubun fi rijali musnadi abi hanifa littafin musnad imam abu hanifa akwai shi ma an ware mazajen shi an yi rubutu a kansu ibn hajar ya rubuta al-ithar bi ma'rifati ruwatil athar riwayatu al-imam muhammad ibn al-hasan ash-shaybani ku gyara wannan ba ibn al-husayn bane ibn al-hasan muhammad ibn al-hasan da aka sani للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن هاجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة شما أنا عم بقى شو طبع مع كتاب الآثار شيني أسل المسند الجنة آه الإيثار بمعرفة رواة الآثار شو عم بقى شو هذا أسل الكام بتاكيد الأستاذ قاسم أشرف في إدارة علوم القرآن بكراتي باكستان وله طبعات أخرى akwai bugu da muke da shi a nan maktabar makarantar mu sai dai tsoho ne wannan bugun darul kutubul ilmiya hakikin wani sayyid kisrawi sayyid kisrawi hasan akwai shi a nan makarantar mu jalladi haka kwaya daya akwai shi tsoho ne amma yanzu binciko shi ma ba karama yake bane ta fannin duka akwai su fa jama'a ba wai zaka dinga ji abin kamar wani saddabaru ko duka akwai su wanda kana yawan zuwa kasuwar littafai da inda ake yin me yake ci mishi auction ake yin wannan ake kawo goma littafai wani ya mutu a za a siyar za ka dinga ganin irinsu dai ka zauna kawai sai dai ka je kasuwa to za ka gasu al-imam al-zahabi shaykh al-mu'arrikhin wal muhaddithin a cikin al-ibar fi khabari man ghabar yake cewa sanata 63 wa 200 shekara ta 263 bayan hijiran manzon Allah صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفيها توفي أحمد بن الأزهر ابن منيع أبو الأزهر النيسابوري الحافظ وقيل سنة إهدى وستين رحل وسمع أبا ضمرة أنس بن إياد وطبقته ووصل إلى اليمن وقال النسائي لا بأس به wannan malami mai suna Ahmad ibn al-Azhar ibn Mani' ibn Salid Abu al-Azhar an-Naisaburi mutumin garin su abin nan ne su hakim haka hakim ya mushi tarjama a cikin littafinsa tarihu ne sabu haka haka haka ibnu hibbana al-busti a cikin a cikin al-asikat a inda yake mushi yabo yana cewa ya kasance mai riwaya ne da ya tara hadisai ya kasance mariwaici ne na yaqub ibnu ibrahim ibnu sa'id akwai wani mai irin sunan shi shine tamiz din ko akwai ahmad ibn al-azhar al-balkhi wannan malamin fiqh ne na mazhabin hanafiya kamar yadda yake cikin sikad na ibn hibban har ila yau al-imam an-nasa'i da ibn maja sun ruwaito hadisi daga gare shi al-imam zahabi ya ambaci cewa wannan malami ya gamu da sufyan as-sauri amma ba a san abin da yana shi yin riwaya daga gare shi ba malamai suna karɓar riwaya sai dai akwai wata riwaya kwaya ɗaya da malamai suke mishi naƙama a kan shi wanda kamar yadda al-Imam al-Hakim ya ruwaito a cikin tarihu ne sabu shine wata shi ma hakim ya ruwaito asalin hadisin a cikin mustadrak ɗinsa shine hadisin da Annabi ya ce ma Aliyu wai anta sayyidun fid dunya sayyidun fil akhirah habibuka habibi wa baghiduka baghidi wa baghidu ahlika baghidi wani dogon hadisi aka irin na yan shi'a din ba an ce wata rana ma ya haibu ma'in ana zaune a majalisinsa sai ya ce ayyu ahmakin rawa hadal hadis wai wani wawa ne ya rawaito wannan hadisin ya ga ce ai wani ne gashi na zaune ko sai dai mu shi ta ba kuma ya kake ya kake irin wato yana daidai kyauta ba haka ya dan dai ba sar haka mun gane saboda yana da fika amma kuma sai aka kama shi da wannan kuskuren guda daya sai ya haibu mai yake cewa ina ganin a matsalar watakila ba daga kai bane daga wani ne da ke saman kayan riwaya وفي الحسن بن أبي الربيع الجوزاني ببغداد سمع أبا يحيى الحماني ورحل إلى عبد الرزاق وأقراني كما أبو علي الحسن ابن أبي الربيع الجرجاني وندا يرسو أقرم بغدازا daga cikin malamansa akwai Abu Yahya al-Himmani ya yi tafiya daga garinsu na Jurjan ya tafi kasar Iraki ya tafi har Asfahan har Yaman ya ji ya gamu da Abdurrazak Sana'ani shi wannan al-Imam Ibn Majah kadai rawaito hadisin shi a cikin Ashabu Kutubu Sita amma saduqun ne kamar yadda malamai suke faɗi wa fi al-wazir Ubaydullah ibn Yahya ibn Khaqan wazir al-mutawakkil wa qad nafahu al-musta'in ila barqa thumma qadima ba'da al-musta'in fawazara lil-mu'tamidi ila ammata kuma wani wato minista shine Ubaidillahi dan Yahaya dan Khaqa eh minista ne dan minista jikan minista waziri na halifa mutawakkil wa qad nafahu almusta'in a zamanin halifancin musta'inu ya kore shi ya ce je zauna ila barqa a garin barqa thumma qadima ba'da almusta'ini sannan bayan wucewar musta'inu sai ya dawo ya dawo bagadazi kenan fa wazara lil mu'tamid ya sake zama wato waziri ga halifa al-mu'tamid ila an mata har zuwa san da ya rasu abin da ya faru ya rasu aka ce suna suna tseren doki ne suna guje-guje da dawakai a cikin fili sai wani bawa mai suna Raishak suka yi karo da shi da doki da suka yi karo shi wannan din sai ya fado ya fado fawqa ala ummi ra'si ya fadi da akan uwar kansa kokan shi haka sai kwanya ta fito ta hanci da kunne kenan ba da jimawa ba ya mutu Allah ya gafarta mishi wato accident kenan yayi kamar yadda ana ce a ce inda ake wasa da mashin haka mutum ya fadi ko wani irin makamancin haka wa fiha Muhammad ibn Ali ibn Maimun ar-Raqi al-Aftar al-Hafiz rawa an Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi wal Qanabi wa aqranihim sai kuma malam Abu al-Abbas Muhammad dan al-Dan Maimun ar-Raqi wanda ake ake ci mishi al-attar rawa an Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi malaman shi daga gaske akwai Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi sannan akwai kuma al-Qanabi Muhammad ibn Maslama kenan shi ma wannan yana da tamyizi akwai wani mai suna Muhammad ibn Ali ibn Maimun al-Kufi al-Buqri ya rasu kuma can bayan shekara ta ɗari da goma sha biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa iri ɗaya Muhammad ibn Ali ibn Maimun wannan shi mutumin abin nan ne rabka wancan kuma wanda yake wajen wannan tabakar shi kuma mutumin kufa ne malamin qur'ani ne daga cikin fiqatu al-asbatu masu fatar al-qur'ani wannan shi kuma da muke magana anan Muhammad ibnu Ali ibnu Maimun yana da hadisi a cikin sunan ta Imam nasai da kuma ibnu Jarir al-Tabari ya rawaito hadisansa a cikin tafsirin sa akwai sabani game da tarihin rayuwarsa ko dai ya zama ya mutu a wannan shekara ta ɗari biyu da sittin da uku ko kuma kamar da zahabi ya karkata zuwa gare shi a cikin siyar da so shi zama shekara ta ɗari biyu ne da sittin da takwas ma'ana bayan shekara biyar daga wannan shekarar kenan wallahu a'lam qala al-hakim kana imama ahli al-jazirati fi asrihi sikatan ma'muskatun ma'mun ya kasance jagoran mutanen al-jazira a zamanin sa amintacce ne wanda yake malamin kwarai wa fiya muawiyah ibn salih al-hafiz أبو عبيد الله الأشعري الدمشقي روى عن عبيد الله بن موسى وأبي مسهر وسأل يا ابن معين وتخرج به ما ورد كما لم إمام النسائي معاوية بن يحيى ابن الوزير قال إمام النسائي دا أبو زرعة دا أبو عوانة دا الإمام الطحاوي أبو جعفر دقة رواية قريشي نشي كنا معاوية ابن صالح ابن الوزير الحافظ ana mashi alkunya da abu ubaidillahi al-ash'ari mutumin dimashq ne daga cikin malaman shi akwai ubaidillahi ibn musa malamin su bukhari akwai irin su abu misharin akwai kuma irin su khalid ibn makhlad din malaman sa ne sannan kuma ya zauna a gaban yahya ibn ma'inin ya mishi tambayoyi akan mazaje da illoli kuma wata kharraja bi ya samu kwarewa akan wannan ilimin a hannun malam yahya ibn ma'in rahmatullahi alal jami' yace sanata arba'in wa sittina wa mi'atain shekara ta ɗari biyu da sittin da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiha agharatu zanju ala wasita wa hajja ahluha tufatan uratan wa nuhibat diyaruhum wa uhrikat fasara li harbihim almuwaffiqu a wannan shekara waɗannan ƴan tawayen nan ƴan boko haram ɗin nan azzanj sake kai farmaki garin wasit wa hajji ahluha suka firgita mutanen garin shine da ha'un kenan suka rikirkita su don haka suka fita suka gudu hufatan babu takalma uratan babu kaya a jikinsu saboda kamar da kake gani yana faruwa idan aka wa mutane mubagata aka mamaye su halama suna cikin bacci ko suna cikin gidajensu yan fashi ko yan boko haram ko yan kidnappers ko yan da yake ce musu ma din bandits ko ga sunan dai iri iri Allah ya jarumce mu da su Allah ya yi mana za su auka ma ƙauye guda kace-kace da shi bayan aka fara ba tun da ana irin wannan lalatan haka suka zo suka tarar da wannan gari cikin dare suka auka mai suka hura suka kunna wuta a cikin gidajen mutane da ke gefen gari suka ta kashe mutane suna yankawa aka yi ta guduwa daga karke kuma aka turo musu wannan almuwaffiq yazo aka yi ta jan daga da su karke dai ya ci nasara akan su ya kashe su da yawa ya suna da jiragen ruwa da suka aje a ruwan da ke gefen garin ya lalata jiragen ya kore su sai suka sake ruwa suka sake haduwa akwai wasu kwamandojinsu akwai Suleiman ibn Musa ash-Sha'rani babban komanda ne daga cikin komandan waɗannan yan tawaye da Ali ibn Aban shi ma wani komanda ne da kuma Sulaiman ibn Jami' suka je suka sake haduwa suka sake haɗorin da zasu suka dawo Zahid ya ba da labari a cikin tarihul Islam da kuma Ibn al-Jawzi a cikin Al-Muntazam fi tarihul Muluki wal Umam aka zo aka sake gabzawa an yi kamar mako biyu ana yaƙi da su kafin aka sake dawo da zaman lafiya da aminci a wannan gari na wasit aka kore su yadda dai kaga ana yi da irin yan boko haram ɗin a yanzu da yan bandit nan da sauransu duk wani bala'i ne wanda gashi nan yake maimaituwa wa tilkal ayyamu da dawo da bainan nas al-imamu zahabi in ba na manta ba a cikin mujalladi na ina ashirin na littafin tarihul islam ya tattauna wannan labarin Allah ya tsare sai ya ce wa fiha ghazal muslimuna ruma wa kanu arba'ata alafin alaihim ibn kabus فلما نزلوا بدندون نزلوا البدندون تبعهم البطاركة وأحدقوا بهم فلم ينج منهم إلا خمسمائة واستشهد الباقون وأسر أميرهم جريحا a wannan lokaci a wannan shekarar kuma ila musulmai suka yi wata mugamara suka yi wani adventure sojoji ne karamar runduna mutum dubu hudu kawai suka ratsa suka shiga suka shiga kasar Romawa kamar yanzu kasar abin nan kenan Antilonia wato Turkiya ta yanzu suka shiga cikin ƙasar suka suka kai suka kawo suka ta kama bayi suna cin garuruwa da yaki sai suka ji ƙarfi ashe sun riga sun yi nisa sun shiga ciki sosai to shikenan daga baya kuma sai waɗannan kiristoci da albatsarika sai suka je suka ƙara gayya suka zo suka musu ƙofar rago shine wa ahada qubihim kewaye su falam yanju minhum illa 500 a cikin mutum dubu hudu din nan da ƙyar mutum ɗari biyar suka sha an kashe kamar dubu uku da ɗari biyar a wajen واستشهد الباقون سورة دعاء كشف في شهادة وأسر أميرهم جريحا أكا كاما كوماندس شيني وانسا ابن كابوس سننشي عبد الله ابن رشد آه ابن كابوس آه ابن رشيد أمين ابن رشيد ابن كابوس كوماندا ني daga cikin komandoji aka kama shi aka mai da shi bawa وفيها مات الأمير موسى بن بغاء الكبير وكان من كبار القواد وشجعانهم كأبيه a wannan shekarar kuma ila yau wannan a wannan amiri Musa ibn Bugha al-Kabir shi ma ya rasu ɗaya daga cikin manyan kwamandoji da kuma jarumai kaman baban shi mun yi magana akan baban shi a baya shine Bugha din shi ma sai Allah ya mishi rasuwa a wannan shekara amma shi rasuwa ce ta al'ada وفيها أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب أبو عبيد الله المصري المحدث روى الكثير عن عمه عبد الله وله أحاديث مناكير وقد احتج به مسلم هجونا ايكم احمد ابن عبد الله ابن وهب دان gidan ابن وهب da ka sani ibn abdurrahman ibn wahab amin akwai abdullahi ibn wahab al-misri ko babban malami din nan to wannan dan uwan shi ne abdurrahman ibn wahab kaji sunan iri da ne ai ko to abdurrahman shi ya haifi wannan malamin ahmad da aka kaga abdullahi dan wahab zai zama uncle kenan ammi ne shi ga wannan abu ubaidillahi ahmad ibn abdurrahman ibn wahab kuma yana da riwaya daga wancan babban nasa sai kuma da malam ya ambata yana da hadisai manakir da haka wasu malamai suka ba a fashi irin su daru qutni irin su abin nan al-jawzani irin su ibn adi a cikin al-kamil fi du'a fayr jalisi magana akan hadisan shi ba muslim ya mashi intiqa'in wasu hadisai wanda ya ruwaito daga gare shi amma in ba hadisan shi da suke waɗannan da aka yi intikayi ba akwai magana kare ta shi sosai maganganu ne masu tsayi amma dai saka ji ambata karare cewa kadi tajja bihi muslim muslim shi kadai a cikin ashabul kutubu sita ya kadaita da riwaya daga wannan malami Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab shi ma lam yukfir bai ruwaito da yawa ba ina fata mun gane ya da hadisai manakiyu me yasa ya samu hadisai manakir an tabbatar da cewa ya samu ikhtilat ne daga karshe to bayan ikhtilatin kuma sai ya zama daina riwaya ba to anan ne aka samu wannan tataburzan game da hadisansa wa fiya Ahmad ibn Yusuf as-Sulami an-Naysaburi al-Hafiz wa yulaqabu bi yulaqabu Hamdan kana mimman rahala ila al-Yaman wa akthara an Abd al-Razzaq wa tabaqati wa kana yaqulu katabtu an Ubaydillah ibn Musa 30 alf hadith sai kuma wato Ahmad ibn Yusuf ibn Khalid ibn Salim al-Sulami wannan ma malamin Imam Muslim ne da Abu Dawuda da Nasa'i da Ibn Majah a cikin ashabul kutubu sita banda Bukhari banda Tirmidhi waɗannan hudu sun fitar da hadisan sa sunan shi Ahmad ibn Yusuf ibn Khalid ibn Salim mutumin garin su hakim ne annai saburi da aka hakim ya masa kirari sosai a littafinsa tarihu ne sabur inda yake cewa min a'immatil hadisi kathirur rihla wasi'ul fahmi maqbulun inda al'a'immati fi aqtaril ard haka yi mushtaki yake cewa babban malamin hadisi ne mai yawan tafiye-tafiye wanda yake da fadin fahimta wanda kuma malamai suke karban hadisin shi a ko ina a duniya yana daga cikin manyan ɗaliban Yahya ibnu Yahya al-Naisaburi malamin su Muslim kuma ya ma auri diyar Yahya din kamar yadda hakim ba da labari sarkin shi ne kuma ɗaliban shi ne daga cikin makusantan shi ana ana mashi lakabi ana ce mashi Hamdan kana min marhala na daga cikin wanda suka yi tafiye tafiye ila Yaman ya tafi kasar Yaman wa aksara an Abdurrazzaq yaje riwaya da yawa Abu Abdurrazzaq Sanani wa tabaqati da sawo'insa irin suwa ne irin su mu'allab ibn asadin kenan da irin su umar ibn habs da irin su isma'il ibn abi uwais waɗannan suna daga cikin sa'annin da sa'annin waɗancan malamin da ya riwaya a gurinsa haka nan yake wa kana ya kudu yakan ce katabtu an ubaidillahi ibn musa ubaidillahi dan musa malamin su bukhari din nan yana cewa na rubuta hadisai a gunshi salasina alfa hadisin hadisai dubu uku dubu talatin kai ko wa fi halmuzani alfaqihu abu ibrahima isma'il ibn yahya ibn isma'il al-misri sahibu shafi'i fi rabi'in al-awwal wa huwa fi ashr tisi wani babban malami malamin fiqh din nan abu ibrahima al-muzani ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar shafi'i kuma a wannan shekara Allah ya mashi rasuwa sunan shi kenan abu ibrahim إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المصري متمن قسم مصر صاحب الشافعي wanda yake ɗalibin Imam Shafi'i sai Rabi'in al-Awwal an ce ya rasu Rabi'ul Awwal wasu kuma sun ce a Ramadan kamar yadda yake cikin Sirra Lamin Nubala a Ramadan a da sittin baqina sura kamar kwana shida kamar a ce an yi azumi 23 kenan ashar tis'in ya rasu a cikin goma ta tara wato ya shekara kamar casa'in kenan a duniya an haife shi abin nan shekara ta ɗari ne da casa'in da biyar shekarar da limamun lai ibn sa'adin ya rasu aka haife shi eh ɗari da saba'in ko ɗari da saba'in da biyar yes ah lai ibn sa'ad ɗari da nawa ne saba'in da biyar imam malik ɗari da nawa ne da tara haka ko to ɗari da shekarar da aka haifi aka laisi ya rasu ɗari da saba'in da biyar ko shekarar shi kuma ya rasu sorry shekarar da lais ya rasu shi kuma shekarar aka haife shi yana da karancin riwaya ta hadisi haka za ka gaba da hadisi a cikin kutubu sita kwata-kwata amma dai fiqhu kam kamar yadda zahabi ya mishi kirari a cikin sirri yake cewa kana ra'asan fil fiqhi munaziran mihjajan ya kasance gwarzo ne a fiƙi wanda ya iya tattaunawa da iya kawo hujja mujtahidan kuma mujtahidi zahidan wanda yake mai gudun duniya rawwasan fil ma'ani wanda yake iya nutso cikin ma'anar fiƙi a wajen fiƙi kan babu sauki amma a cikin hadisi yana da karancin hadisi haka za ka bayi da riwaya a cikin kutubu sittal usul amma an rawaito hadisan shi a wasu littafai waɗanda ba wannan ba kamar misali a cikin littafin mushkilul asar na imamu fahawi ya rubuta hadisin sa haka ibnu kuzaima a cikin as-sahih dinsa haka ibnu adiyyin dalibin sa ne haka ibnu abi hatim haka zakariya saji waɗannan daliban shi ne a hadisi ina fata mun fahimci wannan yana da littafi shahararre muktasarul muzani wanda ana ji da shi sosai kwarai a fiqhin shafi'iyya an mai sharhohi da adadin sun fi ɗari sharhin da aka yi mishi littafin an yi yayin shi da aka ce a yayin shi ya kai lokacin da ake yayin shi wa kanatil bikru tamtaliku minhu nuskha fi gurfatiha hatta yan mata kowace mace tana da shi a ɗakin tunda ka kan dai kamar arba'u na hadisa kowa yana da shi to haka littafin har yanzu kuma littafi ne muhimmi sosai a shafi'iyya sannan akwai aljami'u saghir akwai aljami'u kabir akwai akwai aljami'ul awsat tafai da yawa da ya rubuta babban malami ne yana da gaske sufofin shi da aka bada labari cewa kana shadidat ta'zimi li ahli ilmi yana da girmama malamai wari'an wa mujabad da'awa mutum ne mai takalan kuma mai wanda Allah yake amsa addu'a shi wa bihi intashara madhhabu shafi'i fil afaq almuzani shi ya yada madhabin shafi'iya a kasashe da dama yana da wata sana'a da aka san shi gaba da aka san Misra shine malamin wankan gawa ne ya fi shekara hamsin yana wankan gawa inda ai mutuwa shi yake wanke gawa aiki ba da labari yake cewa yake cewa ta'anaitu ghuslal mayyiti li yarqa qalbi asbaha li adata yace na kama aikin wankan gawa ne wajen kullum na dinga samun laushi zuciya ta zama zuciya irin ta mai jin tsoron Allah saboda kullum ka taba gawa ya kamata ka tsorata ko yace ha abun ya zama min al'ada kawai na saba ba ganin zaka ji magabarta mata ka kaba ga suna yi suna labari abin su suna yi suna sharɓa zufa ko kuma duk kuna ta kuka kuna majina su sun saba sun ga mutuwa jiya sun gani yau sun gani gobe hakan ka je asibiti za ga tun daga kan likitoci har zuwa masu gada asibiti kowa ya saba da ganin gawa yana an irin manyan asibiti nan na shika da kuma da an maka mutuwa tun da baka taɓa jin ta ba sai wannan sai ka ji ta wani baka tatan haka ta ruɗa ka ko kuma sai ga ba ruwan su to haka shi ma abin ya zama mishi ya ce sai fa asbaha li adatan al'ada ta fuskar ya saba da abin ta fuskar kuma da an yi mutuwa za a ce a nemo malam muzani shine yake yin gawa shine shine shine mai wankan gawa e kuma baya an san kuɗi a tarihin an ce bai taba an san wani abu na sadaka ko na ihsani ba kai ma za ka yanzu kada ka karba akwai lada mai yawa ko sannan kuma daga cikin sharuɗin shine kar ka je ka bada labarin abin da ka gani wajibi ne ka rufa ma wanda ka mishi wanka asirin duk wani abu da ya shafe shi in dai ba wani abu da kake ganin alheri bane ko wani abu na falala ba a so ka je ka bada labari yana daga cikin wato siffofin da ake so mai wankan gawa ya sukunta da su sannan kuma ya zama ka iya ka iya ba wai kawai za ka je ka jijjika ka tashi ba qala shafi'i al-muzani nasiru mazhabi imam shafi'i da kansa in naba mishi wannan mukami yace muzani ne komanda na taimakawa mazhabata wa kana zahidan abidan yughassilu al-mauta hisba a ji labarin ku ya kasance bawan Allah ne mai gudun duniya yana wanki gawa don neman abin da ke wurin Allah wasan nafal jami'al kabira wal jami'al sagira wa tafaqqa alaihi khalqun hadatu da dama sun kai fikiyo a hannunsa wa fiya abu zur'ata ubaidillah ibn abdul karim al qurashi maulahum ar razi al hafiz ahadu a'immat ahadu al a'immat al a'lami fi akhir yawmin min as-sana rahala wa sami'a bin abi nu'aimin wal qanabi wa tabaqatihima mutuwa ko ta kai mutuwa wannan shekarar jama'a Abu Zur'at razi da kake ji ana faɗa kwandu wannan na hadisi wanda zabi yake cewa ni dai ban yace zabi yana mishi kirari a cikin tarihi sai yake cewa kana min afradid dunya zaka'an wa hibzan wa tadayyunan wa fadlan yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane da ba a gairin su ba a duniya wajen ƙarfin basira da ƙarfin hadda da falala da kuma takazantsan a cikin ashabul kutubu sita imam muslim ya fitar da hadisin abu zur'atar razi da tirmidhi da nasa'i da ibn maja bukhari ya fitar da hadisin shi ma da kuma al-imam nasa'i da abu dauda ko bukhari da abu dauda eh bukhari da abu dauda na'am eh nasa'i ya fitar nasa'i ya fitar da hadisin shi bukhari da abu dauda na'am Bukhari saboda sun samu dan wani dan ishtibahi haka da ya faru wanda ba shine muhallin sa ba mai magana akan shi a baya to ana ganin kamar wannan ne ko kuma saboda zai zama akwai nuzuri dan ya roto riwaya saboda karinin sa nadin zai ƙara yawa sunan shi Abdul Karim Abdul Ubaidillah ibn Abdul Karim ibn Yazid ibn Farrukh Farrukh din nan kakan shi wani bararren bawa ne ana mushi alkunya da abu zur'a amma laƙabi ne asalin alkunya akwai abu zur'a ta dimashqi abu zur'a ta dimashqi wannan malamin yana matashi da wasu suka ganshi wanda suka san abu zur'a ta dimashqi suka laƙaba mai irin wannan sunan wannan shi ma dai wani abu zur'a wanda ake sami yara sunan da ce albani jafar ibnu taymiya duk irin wannan laƙabin ne don haka samu wani mai baki mai tsarki ya saka maka sai ya bi ka kawai shikenan amma ba sai ka yi aiki ko yawa ba kai zaka ce da shi kenan ayi ban da ya samu suna ibn taymiya kawai ka dinga da kafa ba za ka san zama ibn taymiya ba sai kawai sunan empty to shine sai suna ya bi shi to kaga an sake maimaitawa kuma al-iraqi ya mushi takwara al-iraqi malamin su ibn hajar ya mai takwara kuma ya zama malamin hadisi abu zur'ata al-iraqi waliyuddin dan gidan abu iraqi haka zaka yi mishi takwara kai ma yanzu ka ce shi mu kama abu zur'a tana da abu dan abu zur'a fa jama'a iyaka ne fa kamar aljani yake an ce yakan zauna fa yayi musaffa sai ya sukan yi musaffa ta ta hadisai sai ya karanta hadisai kamar kamar dubu talatin a dare daya yana yana muraja'a su nadojin su da komai akwai malamin nan da ya zo garin su zai bada hadisi yana jin ina jin in ba na manta ba abin nan kutaibatu din sa'id yana ji da kanshi lokacin aka ce har ta malam kamar hadisi ya ce a ni bana ba kananan yara hadisi yayi masu zama majalis na sa Ahmad ibn Hanbal ne da suwaye bana ba yara hadisi farfesa ne to babba na hadisi ya ka ce to in ka yadda mu nuna maka wani yaro kamar jarabawa in dai ya cancanta ka ba mu hadisi ya ce to a nuna mu kenan Abu Zur'a ya miƙe sai ya karanta hadisai kamar guda talatin sai ce waɗannan ka ba da su ne a majalisi kaza rana kaza na majalisi rana kaza kuma ga su sai sake koro wasu yadda aka ba su kamar rukoda ya ce lalle za a koya muku hadisi to haka haka yake Abu Zur'a Tarrazi Abdul Karim Abdullah ibn Abdul Karim ahadu a'im ahadu a'immati al-a'lam ɗaya daga cikin manya-manyan limamai jagorori sai akhir yawmin min sana ya mutu a ƙarshen shekarar wato a ce 30 kenan ko 29 ga watan zulhijja ko rahala ya yi tafiye-tafiye wasu mai min abi nu'aymin ya ji daga abu nu'aymin alfadl ibn dukai kenan wal qanabi da abin nan abin nan muhammad ibn maslama wal qanabi al qanabi wa tabaqatihima da sawoyin su daga cikin malaman shi akwai qalu wannan ne ne qira'a malamin sa ne da riwaya ko eh sai kuma al imamu az-zahabi ya wani gyara yace malamin su bizziya ga musu cewa abu zur'a ya riski abu asimin nabil amma babu babu tabbas game da wannan kamar yadda ya gyara game da shekaran fitan shi karatu an ce ya fita shekara ta ɗari biyu da sha ɗaya shi kuma ya shi shekara ta ɗari biyu daidai ko kuma ɗari da casa'in ya za da yake cewa in dai ya fita wannan shekara ya kamata ya zama shekara ya shi ɗari da casa'in ne kuma shi ne zai ba shi dama a ce ya kai shekara ashirin har da ɗaya zai iya tafiya yawon neman karatu amma in ya tabbata ɗari biyu ne aka haife shi gaskiya gari bijidan a ce ɗari biyu da goma sha ɗaya kuma ya fita har wani gari karatu ko a yanzu ne akwai garaba akan wannan balantana a da na eh ya fi iya ji ƙasar misir yake yake makale da shi da shafi ya ji ƙasar misir yake makale da shi ƙwarai ko yana yaro ƙarami ya kasu a gun shafi da shafi ya tsaye da mutuwa ko tun ɗari biyu da hudu ya rasu shi kuma sai yanzu ɗari biyu da sittin ya kuma ya rayu wajen shekara casa'in da wani abu kaga a duniya da haka ya gamu da shafi'i kamar yana cikin shekara na ashirin da wani abu sai ce qala abu hatimin lam yukhalli ba'dahu mithlahu abu zur'a bai bar wani a bayansa irin shi ba fiqhan wajen fiqhu wa ilman da ilimi wa siyanatan da kamewa wasu rikan da gaskiya wa hadha mimma la yurtabu fihi wannan babu wani kokonto akan wannan zabi ya ce wala alamu fil mashriqi wal maghribi man kana yafhamu hadha sha'ana mislahu ni a fadin duniya gabas da yamma don san mutumin da ya kashi fahimta harka hadisin nan ba wa qala ishaq ibn rawiya kullu hadithin la yahfazuhu abu zur'a falaysa lahu asl hadisin da abu zur'a ga hadace bai ce to bai da asali kenan da al-imamu ibnu kathirin da yazo a cikin a cikin albidaya wani haya da yake magana kan shi yake cewa kana ya hafabu tabani a ce alf hadisan yana haddasa ya da hadisai sama da dubu ɗari bakwai da riwayat komai zai kawo fashi ko garibin hadisi zai kawo shi ya kawo da isnadi ko tafsirin wata kalma ko sharhin wani abin nan ko menene sai ibnu kathir yake cewa wa kana faqihan wari'an zahidan mutawadi'an khashi'an asna alaihi ahlu zamanihi bil hibzi wad diyana ya kasance malamin fikihu ne wani ya daga cikin kuma abinda wasu suke inkari cewa ya san fikihu za ga ibnu ibnu qayyim al-jawziya a cikin littafin shi dinnan ba adda wa dawa dayan mai sunan shi wannan karamar tafin nashi banda adda wadda sunan shi a bace min yanzu ha gashi Paul Ali wannan tana zanga mu a wani karanta bin ibn kai mai dadi din nan haka ga sunan kowa na karanta su eh barakun manan ba ai ai ibn tire eh kalimu dai alwabil sayyid alwabil sayyid a cikin wabil sayyid wannan magana akan inda ya kawo tartibin malaman hadisi wanda suka shahara da fiqh wanda suka shahara da riwaya ya tattauna cewa ba wai ana nufin an ce sun shahara da riwaya kare ba sun fito bane ya kafa ya buga misali da Abu Zur'a yace kaga Abu Zur'a an fi sanin shi da tsabar riwaya amma ba wai bai san fiqh bane kamar da Bukhari misali an fi sanin shi da fiqh ko amma ba wai bai san ba ma wanda yake inkarin wannan ga Bukhari yayi da shi da Maliku misali ba wanda yake inkarin goge wasu a duka fannonin guda biyu amma irin shi Abu Zur'a irin su Abu Hatim irin Ishaq ibn Rawiya da suka fi shahara da riwaya sai a dinga ganin kamar ba su san fiqhu ba to ba haka bane kowa akwai abin da Allah yake sa ya suna akai akwai kissa sananniya da malamai da dama su rawaito ta amma asalin wanda ya kawo ta shine wannan malamin dan shi din nan dan shi ko dan abokin shi ko Abu Hatim a cikin littafin shi Al-Jarh wa Ta'dil labarin da aka mishi da zai mutu ga in ka koma jarhuwar ta'adil za ga babi na musamman shi Abdurrahman yayi yace babu ma zahara li abi zur'a babin da ke bayani akan abin da ya bayyana Abu Zur'a min ilmi inda wafati abin da ya bayyana na cewa shi jagora ne a ilmanci har lokacin mutuwarsa yadda kisa ta faru shine akwai ɗaliban shi su Muhammad ibn Muslim ibn Wara da Salihu al-Jazra da kuma Nemushi warraq da shi ne abu ja'far al-warraq da kuma abu hatim suka ce ku tashi mu je mu duba malamin mu bai da lafiya suka yi suka tarar da shi ma wa kana fi sauki haka suka ce ya kasance kamar yana gab da mutuwa yana cikin ana ana janye ransa sai suka yi kokarin su lakana mai kalmar shahada sai suka fara kawowa tunda sun san irin yadda yake sai Muhammad ibn Muslim ya dawo isnadi qala hadathana fulanun an fulanin an fulanin sai malamin ya mushi kwarji sai kasa karasawa ba abu hatim ya karba shi ma ya sake jan isnadin da ya kawo daidai wani shi ma sai sai ya kage dai lura dai sun ya musu kwarji ne bai da lafiya ba amma sun kasa karasa isnadi a gaban shi sai ya ce ku daga ya ka daga shi aka jingina da shi sai ya jawo musu isnadin a haka حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله afadat ruhu sai ran shi fita a wajen iyakacin hadisin ya karanta bai faɗi mafalalan ba ma'ana ya zama akhir kalami din bil fi'il la ilaha illallah shine sai daga baya sai aka yi mafarkin an ganshi abu abul abbas sarraj ya rawaito cewa muhammad ibnu muslim ibnu wara ya ba su labarin ya mafarki ya ganshi a mafarki sai ya ce mishi kaifa haluka ya shekhuna akramakallahu wani hali kake ciki yace alhamdulillah muna nan a cikin hali mai kyau amma an yi wata tambaya guda ɗaya da ta girgiza ni Allah ya tsira ni yace mana lima tazarra'ata fil qawli fi ibadi in ne ka dinga zakewa wajen magana akan bayina ka ce wani da ife wani munkari ne wani kaza ne fa qultu ya rab bi annahum kazalu dinaka saboda sun yi ma sun tabar da addinin ka ya Allah sai Allah ya ce mishi sadakata kai gaskiya ya ka kira wani mutum da ya taɓa mashi ƙazafi a duniya ya riga ya mutu ana ce mashi fahir alhalakani ya taɓa mashi ƙazafi ne sharrin zina ko wani sharri makamancin haka ya ka kira shi aka sa mala'iku suka mashi bulala ɗari aka ce kuma ji a kulle shi ala yana fa ake duka wannan shi kuma sai aka kira mala'iku aka ce alhiqu ubaidillahi bi ashabi ahmad ibn hanbal wa Sufyan wa Malik aka ce ku je ku hada shi da sauran jama'a irin shi da Ahmad dan Hanbali Sufyan Sauri su Maliku da makamantansu ina gafarta musu mafarki ne amma daga cikin kawai da fasara mafarki cewa mafarkin da aka yi na mutumin da ya mutu a lahira ba ƙarya bane rike wannan jama'a duk mafarkin da za a yi na mutumin da ya mutu ka ganshi a lahira ana yin wani abu alheri ko ba alheri ba ko to ba ƙarya me yasa saboda shaidanu da ke tumsa wa mutane mafarki na tsoratarwa ba sa iya kawo labaran lahira mala'iku ne suke kawo wannan isharaɗin daga lahira dan a sal a asama ɗan uwan waɗannan bayi da ke duniya tasliya su ji sauƙi da damuwar mutuwa da ka ga galibin irin wannan mafarkan mafarkan ana yin su ne lokacin da mutumin ya mutu ana cikin zafin jin mutuwa an fi yin su amma idan mutuwa ta rinci sake ka ba za ka yi ba kuma ba kowa bane yake zaka in ka ji wannan labaran zaka zaga malaman hadisi suna ba da muhimmanci a tarajim wajen faɗan mafarkan ba wai kawai ana kawo su ne haka abasan ba a'a suna sa wani isti'nasi ne ba zai sa a yanke hukunci a ce ai shike ne yana aljanna ba amma dai za a ji sauki ko yayi dan yanzu kuma lafiya ne kake da shi a asibiti idan an shiga da operation in aka ce an fito lafiya kaga ai bai warke ba tukuna ko da sauran jinya ko amma zaka ji wani sauki a ranka cewa to alhamdulillah an kama hanyar samun sauki kai ko da cewa aka yi ma an gama test an gane me ke damun shi zaka ji wani sauki kamar kamar lafiyan zaka ji sauki to an yi mafarkai da yawa akan shi masu kyau irin wannan suna nan a cikin littafin can na ibnu abi hatim Allah ya gafarta mishi wannan shine sayyidul huffazi jama'a kamar yadda rabi ya mishi take yace sayyidul huffazi kataba mala yusufu kasara ya rubuta abin da ba zai kurgu ba kamar yadda faɗa tun farko baban shi kakan shi din can faruku an ce bararren bawa ne na wani mutum mai suna ayyash ibnu mutarrif ibnu abdullahi al-makhzumi Allah ya gafarta mishi akwai wani takadarin malami Sulaiman Shazaku ne mun taɓa magana a nan shi a baya ko wani malami ne amma makareci Allah Allah shi kyauta to shine kadai ya taba ya taba rikita Abu Zur'a amma da ƙarya rikita shi ma saboda dai Abu Zur'a ya ya hada mai wuta ya rasa yadda zai ana wannan musaffan kawai sai ya kirkiro hadisi ya faɗi isnadin mutanen rayu mutanen garin su sai ce ban san shi ba sai ce kai ma baka san hadisan garin ku ba za ka zo ka tsama da mu sai ai ba za ka tsama da kai ba kawai sai Abu Dhar ya fito cikin damuwa da bakin ciki na cewa kai fa hada sahaba ya za a yi a ce wannan hadisin ban san shi ba dalibai suka ce mishi ai na ma wada ahu li tawi ai a nan wurin ya kera shi ba hadisi bane na gaskiya to sannan sai ya dan ji sauki a zuciyar shi ya gane cewa shi wannan ƙarya kawai na shi kyauta sai aka Abu Zur'a din ko huwa yastahiquhu wa fiha Yunus ibn Abd al-A'la al-Imam Abu Musa al-Sadafi al-Misri al-Faqih al-Muqri wal-Muhaddith wa lahu 93 sana rawa an ibn Uyayna wa ibn Wahb wa tafaqqa ala al-Shafi'i wa kana al-Shafi'i yasifu aqlahu wa qara al-Qur'ana ala warsh wa tasaddara lil-iqra'i wal-fiqh wa antahar ilayhi mashikhatu baladihi mashikhatu baladihi wa kana wari'an salihan 'abidan kathira kabira al-sha'b sai kuma Yunus ibn Abdul A'la shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman makarantar Shafi'i wacan kisar kan na manta daga cikin da suka fito ta baya ga baya ga Ibn Abi Hatim akwai Khatibu a cikin Tarihu Baghdad akwai Ibn al-Jawzi a cikin Al-Muntabim fi Tarikh al-Muluki wal Umam sannan akwai Abu Nu'aymin a cikin Hilyatul Awliya da shi kuma Ibn Jawzi har ila a cikin Safwatus Safwa a cikin Sifatus Safwa kisa ce shahararriya Yunus ibn Abdul A'la ana ce mishi Abu Musa As-Sadafi Al-Misri Al-Faqih Al-Muqri Al-Muhaddith malamin fiqh malamin hadisi malamin Qur'ani walahu 93 sana shekarar shi 193 san da ya rasu rawa an Ibn Uyayna wa Ibn Wahab da gaskiya malamin shi akwai Sufyan dan Uyayna akwai Abdullahi dan Wahab wa tafaqqa ala Shafi Shafi kuma shine malamin sa na fiqh wa kana Shafi'u shafi'i yasifu aqlahu shafi'i na siffanta shi a matsayin malami mai hankali wa kana wa qara alqur'ana ala warshi warshu shine mai malamin shi na qur'ani wa tasaddara lil iqra'i wal fiqh ya zo na zaman karantar da alqur'ani da kuma fiqh wanta ilaihi mashiyakhatu baladi malanta ta tike akan shi a garin su shine wato malami na can sama kenan wa kana wari'an malami ne mai takalandan salihan mutumin kirki abidan mai bauta Allah kabirar sha'ani mai girma al'amari. Kuma daɗe da yawa ne, kasan har yanzu tempo da mutane bai gama hawa ba ko? Mu je tarihin malaman nahawu daga wannan littafi na Nubzatu min tarihin nahawi wa akhbari mashahirin nuhat daga shafi na talatin da tara. inda ya ce sibawai اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري مولى بني الحارث بن كعب أبو بشر الملقب يلقب سيبوي بسيبوي لأن أمه كانت تركسه وتقول له ذلك وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح يعتبر سيبويه إمام النحويين البصريين بلا مدافع وأول من بسط علم النحو وأعلم المتقدمين والمتأخرين به روى القراءة عن أبي أمر وأخذ النحو عن عيسى بن عمر ويونس بن حبيب والأخفش والأخفش ولازم الخليل سيبويه أن أبي شكاة أريدا أربعين دا تقص ya rasu an ce a shekara ɗari tamanin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sunan shi Amru bin Usman bin Qumbur wannan shine dab'i mafi inganci ga sunan ana cewa kambar amma malam Abubakar al-Baghdadi a cikin takmilatul ikmal da kuma Ibnu Nasir al-Dimashqi a cikin tawbihul mushtabih fi dab'i asma'ir riwati وكناهم والكنا والأنصاب نا مالا ابن ناصر الدمشقي bi bayani akan wasalce sunan shi kakan shi kumbur ne da damma akan kafun da sukuni da kuma damma damma guda biyu da sukuni tsakankanin su shine abin da ya kamata a faɗa daidai alfarisi tumbal basari ya zauna kasar basara maula bani al-harith ibn ka'ab iyayen shi bararrun bayi ne ga dangin gidan al-Harith ibn Ka'ab Abu Bishr shine alkunyar Sibawai laqabu bi Sibawai ana ce mishi Sibawai anna ummuhu an ce saboda mahaifiyarsa kanat turkisu tana mishi rawa wa taqul lahu zalika tana fadan wanda tana cewa Sibawai Sibawai ma'anan Sibawai bil Farisiya ra'ihatu tuffah kanshin apple kanshin nan mai dadi wasu kuma sun ce a ma'anan Sibawai kyakkyawa saboda Allah ya mushi fuska mai kyau wallahu alam mutabar sibawahi imamun nahawiyyin albasariyina ana lissafa shi a matsayin limamin malaman nahawun kasar basara ila mudafi ba wanda yake jaya da shi akan wannan wa awwala ana lissafa shi a matsayin awwala man basata ilman nahawu farkon wanda ya fara yin watsa-watsa da ilmin nahawu yayi shi dalla dalla wa a'lamal mutaqaddimina kuma ana lissafa shi a matsayin wanda ya fi mutanen da wal mutaakhirin da mutanen baya bihi wajen sanin nahu rawar qira'ata ya rawaito qira'a alqur'ani an abi amr ibn ibn al-ala kenan wa akhadha an-nahwa an isa ibn umar daga cikin malaman shi na nahwu akwai isa ibn umar yunus ibn habib da kuma al-akhfash al-akbar wala zama al-khalila ya nace wa khalil khalil ibn amr al-farahidi da wasu dalibai guda hudu da suka nace mishi kuma suka kwashe ilimin shi gaba daya sanda a ce yana yiwuwa a kwashe ilimin mutum a bashi empty da san bashi empty in ba su kyale mishi wani abu ba sai da ya suka koya ɗaya daga cikin su shine siboyi dinnan wanda shine ya fice a nahu kuma annadar ibn shumai wanda shi kuma ya fice a ilimin lugha sai kuma mu'arrikhun al-idi shi kuma ya fice a sanin ilimin waka kuma ali ibn nasar al-hadrami shi kuma shi kwashe ilimin khalilu na hadisi waɗannan guda hudun ne kamar tarakun ɗakin ilimin halin shi kuma haka ya rayu ya mutu kamar da muka ga tarihin shi ba yi da kosi da ya gagge riga da kafar shi da faso magmurin finnasi amma waɗannan su kuma suka zama jibalu alimamu mizi ya kawo wannan magana a cikin tabibul kamal a tarihin su da yi hafiza ilmahu ka jigo ya haddace gaba ɗaya ilimin halin warawa durara ilali ya ruwaito mana labarai masu tsada na illoli annahawiyya bayanin ta'alilat me yasa kaza ya zama kaza me yasa kaza ya zama kaza wanda Khalil yake shi ruwaito mana su wattijahatihi al-irabiyya da kuma wato ra'ayoyin shi na al-irabi talab al-fiqh wal hadith mudda sibo ya fara koyon ilimin fiqh da hadisi tsawon lokaci thumma aqbala ala al-arabiyya sai kuma ya tinkari ilimin larabci mabari'a ya kware wasa da ahala ahalul asr ya zama jagora ga mutanen zamanin shi wa'allafa fiha kitabahu al-kabir allazi la yudraku sha'awuhu fi ya rubuta tabin shi kitabu siboyi wanda babu wanda yake kamo shi akan wannan harkar صدق الخطيب في تاريخ بغداد أن الأمير يحيى بن خالد البرمكي الخطيب البغدادي أبد لاباري أتكن تاريخ مدينة بغداد وأقوى ونن كوماندا ونن وزيري أني مغانا شعبايا تاريخه يحيى بن خالد البرمكي wanda ya rasu shekara ɗari tasa'in bayan hijira jama'a bi bagdad baina huwa bainal kisa'i akwai kisa'i shine shine kaman a ce abokin karawan siboyi mazhabin shi na fikin na nahawun tufa shi kuma siboyi mazhabin nahawun basara kisa'i ya rasu shekara ɗari tamanin da tara to a su su mutanen nahawun kufa kamar da muka ji a baya sun riga mutanen basara samun shiga a gun gwamnati saboda suna da muruna suna da flexibility waɗancan suna da abin nan haka conservatives ne ta gwamnati ko ba ta yi da conservatives ba haka ba za ka ce mutanen kufa sun fi samun daman shiga gwamnati da haka su suke da suke da ta cewa a wajen gwamnati da haka sai suka dinga neman suna so ana labarin siba wahi da hazaƙa shi suna so kada waɗannan masu mulki su dinga ganin girman sha'idonsu sai suka nema a haɗa wata munazara shine aka je aka gayyato wasu larabawan ƙauye an ce ashhadu auyansu wallahu alam an ce wannan larabawa an gayyato su aka siye su aka ba su kuɗi aka ce in an zo duk abin da aka yi musu akai in an kira ku an ce ku ba da shaida ku ce abin da su wani suka faɗa shine daidai ko me kawai ba abin da ake so ku faɗa kenan kenan aka kira wannan munazara bi huduri sa'id ibn mas'ada al-akhfash da kuma al-farra wato kowa ya zo da nashi waliyin ke wazirin kenan farra'u kaga bangaren kufa shi kuma sa'id ibn mas'ada bangaren basra wadarat mas'alatu zambur aka tattauna akan aka zo aka zauna aka ce ana so a tattauna tattauna ta kai tattauna aka kai kan wata mas'ala shahararriya da suke ce mata mas'alatu zambur az-zambur shine rina wannan abu mai cizo da yake kumbura mutane fuska din nan matsala ita ce akwai wata ka'ida ta abin nan da suke cewa ma kuntu azunnu anna al-aqraba ashaddu las'atan min az-zamburi fa idha huwa hiya ko fa idha huwa iyaha fa'iza huwa hiya ne ko fa'iza huwa iyaha wai ban gushe ba na kasance ina tsammanin cewa annal akaraba cewa kunama a shaddu las'atan ta fi zafin cizo mina zamburi fiye da rina fa'iza huwa sai na tarar ashe abin da nake tsammanin iya haka yake ko fa'iza huwa iyaha kaga fa'iza huwa hiya bin raf'i kenan wa idza huwa iyyaha bin nasbi to qur'ani ma da raf'a yazo gashi na fa idza hiya bayda'u lin nazir din shi wanda za a yadahu idza hiya kalla ku gani saboda ai badali ne akan mansubi wancan ma kuntu azunnu anna al-aqraba ashaddu las'atan min az-zambur wannan al-aqraba din ta ga mansubi ne ko to fa idza huwa ya kamata a bisa inda za a bi zahirin abin ya zama iyaha to amma a larabci idan na qur'ani kamar da aka ce wannan za a yadda ku ko fa idza hiya bayda'u lin naziri ba ce bayda'a ba to aka zo siboyi sai ya ce fa idza huwa hiya ne ce wala ujizun nasba ba na halarta nasaba kwata-kwata su kuma suka ce a nasaba ne an ce tun da garin Allah ya waye suke kawo shahadat wannan ya kawo baiti wannan ya ce ba haka bane wannan ya kawo wata magana har aka kira azhar ka sarakunan suna kallon su kawai ana ta girgida kai kowa ya ki yadda aka da shi dan wannan baka tun lahira bane yayi ko wannan na mutum ya sa wani tawalu ko wani ko wani kyakkyawan niyya ba a wani bukatun niyya kyakkyawa anan to aka yi haka aka yi haka to dama an riga an shirya ta aka ce to yanzu dai ikhtalaftuma wa antuma imama imaman nahwu fi asri kuma kun yi sabani kuma ku bi nan ku ne da imaman nahwu babu wani wanda zai muku yake gaba da ku da haka ku bari a samo wasu larabawa wanda suke da duga arabiya salika harshen larabci wanda yake bai cakuɗe ba raba gaddaman nan zama kuma wannan larabawa suna na aji su a wani guest house za ka je aka kira su aka ce ku zo aka ce kawai aka ce ga abin da ake so ku faɗa suka ce eh alhaqu ma'a ma'a kisai sai ya ce musu to ku furta da bakin ku muji sai suka kasa furtawa saboda tasdiqu ila afwahimul fusha sai suka kasa furta suka ce amma dai mu dai kaza ne koyi ba ya ji takaicin wannan abun shi ne shi ne ma da yake cewa wata shajara tsawilan suka yi jayayya mai tsayi wata asabu lil kisa'i aka nuna san kai a goyi bayan kisa'i dunahu aka kyale sibori wajara majlisun ya tsuru sharhu aka yi wani dogon majalisi an ce ba tashi ba sai la'asa kuma kharaja min bagdada wa qad hamala fi nafsihi lima jara alayhi ya bar garin bagadaza daga nan yana fita ya kama hanya yana jin bakin ciki yana Allah ya isa wa da talha ibn tahir ya jirgin wani sarki mai suna talha dan tahir wanda ya rubuta ta 213 bi khurasan fatufiya fi qaryatin min qura shiraz yuqalu hal yuqalu hal bayda in ya rasu a hanya Allah ya gafarta mishi wa mas'alatu zambur ma'a shuhurati qissatiha kadhibun kama qala az-zahabi haka zabi ya faɗi ta ƙarar ya ce ƙarya ne abin da ya faru ɗin da ake zigawa ɗin haka ko gaskiya akwai garaba sosai garaba shine abin da zabi ya kawo istigrabi shine a ce malamai da sarakuna su haɗa akan ƙarya ƙarar ana ji ana gani ko da sarakuna su yin ƙarya shi wannan malamin ki sai a ce yana sane ya wannan ƙarya da girman shi ya faɗi gaba ki ɗaya da ba ga mu da muke wannan zamanin zamu ga ai wani abu bane dan malamai ko sarakuna su yi ƙarya ko tunda suna yi din to amma wancan zamanin ba zai yi ba haka shi za a biya istigrabin ta in ka je cikin tarihin abin nan tarihin da ya kawo na na na na siboyi haka ya faɗa ƙarar ya ce kazibun ba wai da kokonto kwana ba ya ce ƙarya ce to kaga ko za a biya sai faɗi wannan a gaban sa da gari shi wallahu alam ta yiwu asalin kisa ta faru amma tafsirat din ba dole su zama haka ba wa kanat fi lisanihi fi lisani siboyi husba gaskiya abin da ya cuce shi a ranar ma an faɗi wannan cewa harshen shi yana yana da rikakken harshe wato me zan ce ne za ga wani bakin shi yana murɗewa da yake ce mai da wasa ba in ina ba kuma eh ka gura shi ne in ina yi amma ba wanda mutum ya so ya faɗa abu sai ba a ganewa sosai kamar in ya fushi haka ko in yana sauri amin baki ko gura gura ko waye ma dai uku har wasu na ce mashi dai husba yana daga cikin abin nan illuri na magana malami kuke ci mishi a physiology ko ba ya cika abin da kuke research akan shi daga cikin uyub na na abin nan na function speech ne eh yana daga cikin disorders mun yi shi a abin nan a linguistics zan iya tuna yadda abin yake ba yanzu amma a yanzu a zamanance ana gyarawa ana yin surgery na zamani yawanci yakan faru ne idan harshen mutum ko da ya taba jin ciwo ko ya kone ko kuma ɗan bilin na ƙasa ya haɗe da harshen sai ga musa rufin ba sa fita daidai wani kuma idan ya fushi ne ko in yana sauri ko in yana yana yana samun tadaffuk na tunani da yawa suna bijiro mai kuma idan kana jarabawa za ka kana so kauta abu kana ta sauri ka ta sauri ya kamanta wani abu to sai harshen mutum ya dinga sarkewa yawa sarkewa harshe ina ganin shi ne shine husba sarkewa harshe eh hubsa ko eh hubsa karkewa harshe wa kana shaban anikan ya kasance saurayi ne dan gayu jamilan mai kyau nazifan kuma mai tsafta wa qad ta'allaka min kulli ilmin bi sababin kowane nau'in ilimi zaka ga ya dan samu wani abu a ciki wa daraba bi sami min kulli adabin ma'a hadafati sinni tare da cewa ya mutu dan yaro karami amma ya samu ilimi mai yawa a fannoni da dama wa kana yatawaqqadu zaka'a yana tumbatsa wajen basira kama kana za aqalin mantiqiyin muttazin yana da kwakwalwa kuma take mai mai kaifi sosai ko take madaidaiciya bi husinu tafri'a wa ta'lil wanda take bashi dama ya iya analysis din abu ya raba su gida gida ya kawo su a ka'idance wa kana tamuhan wasiqan bi nafsi ya kasance mutum da yake very ambitious shine tamuhan yana da san yayi abu da kyau kuma wanda yake da confidence akan kanshi shi amma kitabu siboyi littafin shi da ake cewa qur'anun nahwi kenan da ake cewa fa huwa umdatun nahwi wa qur'anu shine madogaran nahwi shine qur'anun nahwi walam yusannaf fi nahwi mithlu babu irin shi a nahwi la qablahu wala ba'dahu kafin ko bayan shi wa jami'u kutubin nasi alaihi iyalu dukkan littafan nahwin da malamai suka yi dukkan su suna dogara da shi wa qad sharahu jam'u min al-a'immin a'immatin nahwi an samu malamai da dama sun masa sharhi fangamaru fi lujaji bahari suka kutsa cikin lungunan koginsa wasu takara min durari suka fidda a zinarorinsa walam ya bulugu ila ƙarihi amma ba su kai iya ƙasan shi ba wa kitabun fadbun littafi ne tilo sadidul manhaji wanda yake da salo madaidaici mutarib tansik wanda yake da tsari guda jami'un lil fawaid wan nukat dauke da fa'idoji da abubuwa masu tsada ghazirul madda wanda yake da ainihin wato madda abin cikin shi mai tsada ne na hada fi sibohi manhajar qiyasi wa ta'lil ala tariqatil basariyina ya bi salan kawo illa da qiyasi kamar yadda aka sani a gun basariyawa wa dammahu abwaban kuma ya ƙara wasu babuka fi'ilat ba'du madda li ilmi sarf wanda daga baya sai aka gama ilmin sarfu ne wa ilmin ma'ani da ilmin balaga wa ilmin bayan da ilmin bayani wa ilmin arus da arudi wa ilmin aswat wa ilmin qira'at duka akwai a ciki غير ذلك من علوم العربية ده وصف فنون دبان علم النقد الأدبي فجاء الكتاب متضمنا كل ما يستعان به على فهم كلام العرب ذاك الكتاب يعني كده ده أبن ذا samun taimako da shi wajen gane maganar larabawa wal kashfi an sirri ta'alifi yadda za a gane sirrin yadda larabawa yake zuba zancen su wa ma ulima anna ahadan sami'a minhu kitabahu ba a san a labari ba a san wani ya koyi karatun littafin a gurin shi ba غير الأخفش الأوسط إن بند أخفش الأوسط shine ya koyi karatun littafin a gurin shi har shekara ta ɗari uku da sha biyar da aka shi kuma ya baya karantawa kyauta sai kuwa ma kuma kyauta amma littafin siboyi sai ka biya baya kanta so da tsadar ilimin bai kulu zamakshari zamakshari mai tafsiri yana yaban fi madai kitabi siboyi yake cewa ala sallal ilahu salatu sidqin ala amr ibn usman ibn qumbur fa inna kitabahu lam yaghni anhu lam yughni anhu banu qalamin wala abna'u minbar yace Allah kai salati da sallama na gaskiya ga malam amru dan usman dan kumbur lalle littafin shi nan malamai masu hawa mambari manyan malamai kenan da ƙanana ko kuma malamai masu rike alƙalmi marubuta kenan dukkanin su babu wanda ya wadatu daga abin da ke cikin littafin saboda daraja da tsadar littafin wannan mutumin da ke faɗa wannan magana wani babban malami ne shi ma hujja a arabiya a zamanin sa a karni na shida musamman ya rashe ka ɗari biyar da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا متعي أنا إن شاء الله سألها كمدرسين قبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله